إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله عز من قائل في محكم كتابه العزيز لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ان الاسلام دين الوحده دين التكاتف والتآصر والتآون بين ابنائه فقد حث الاسلام على كل ما من شأنه ان يقوي الوحده بين ابنائه وأن يقطع كل شيء يعيق هذه الوحدة ويسبب القطيعة بين أبنائه فلذلك جاء الإسلام بالحث على إفشاء السلام وإجابة الدعوة وإعادة المريض واتباع الجنائز وكل ما من شأنه أن يقوي, أو أن يقوي أواصر المحبة والمودة بين المسلمين وحرم الإسلام كل ما من شأنه أن يؤدي إلى القطيعة وإلى البغضاء والكراهية بين المسلمين فحرم الغيبة والنميمة والغمز واللمز والتحاسد وغير ذلك من المحرمات التي تؤدي إلى القطيئة وإلى بث الكراهية بين المسلمين فلذلك جاء الإسلام بالحث على الإصلاح بين الناس إصلاح ذات البين ورغب الإسلام في ذلك وجاءت آيات من كتاب الله تأمر بذلك وأحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تحث على ذلك من ذلك قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فأمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى وهي فعل المأمورات وترك المنهيات ثم أمر بإصلاح ذات البين وهو ما ما يقوي المجتمع ويرفع مما يرفع من شأنه ويجعله مجتمعا مثمرا صالحا لأبنائه كذلك يقول تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما أي فإن الإصلاح بين الناس وتقوى الله سبب للغفران لغفران الله ورحمته وجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدل على فضل ذلك حيث جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي إصلاح ذات البين جعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من درجة الصيام صيام النفل وصدقة النفل وأفضل من صلاة النفل ففي سنن الترمذي ففي سنن أبي داود وجامع الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة فقالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة هي التي تحلق الدين وتحرقه كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل سلام من الناس عليه صدقة وكل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإصلاح بين الناس بين رجلين متخاصمين صدقة كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الشحناء والعداوة والبغضاء بين رجلين تكون مانعة من غفران الله سبحانه وتعالى لهما فثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله في كل يوم الاثنين ويوم الخميس يغفر لعبد لا يج... لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء أي إن الله سبحانه وتعالى يغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا في كل يوم الخميس ويوم الاثنين إلا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فالإصلاح ذات البين قيمة إنسانية عظيمة فكم, فكم من رجل فكم من بيت لولا الإصلاح لهدم ذلك البيت وضاع وكم من مجتمع لولا الإصلاح لسالت بين أبنائه الدماء وهلكت الأموال فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسلم يمينه مانعة بينه وبين الإصلاح بين الناس فقال تعالى ولا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أي لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من أن تقوموا بالبر أو بالتقوى أو بالإصلاح بين الناس فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح فيما يتعلق بخصومات تتعلق بالدين أو تتعلق بالمال أو تتعلق بالعرض قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المؤمنين أن يصلحوا بين الناس أن يصلحوا بين فئتين تقتتلان فإن تم الصلح ووقف القتال وعادت المياه إلى مجاريها فنعم ما هو وإلا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى للصلح بين الناس فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن أهل قباء إن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فقال لأصحابه اذهبوا بنا نصلح بينهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بني عمرو إلى بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء للصلح بينهم لما جاءه الخبر بأنهم اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة وفي ذلك تأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فقدم عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس ثم أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم جزءا من صلاته فسلى خلفه وما ذلك إلا دلالة على أهمية القيام بالصلح بين الناس فلا يقوم بالإصلاح بين الناس إلا أصحاب القلوب العظيمة القلوب التي ملئت خيرا وعدلا وحبا للألفة بين الناس والمحبة بينهم فلذلك كان هذا من شأن المرسلين ومن شأن عباد الله الصالحين فلذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيء أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين لأن المصلح يبذل كل ما في وسعه يبذل جهده وماله ووقته من أجل أن يصلح بين الناس فلربما يسمع كلمة من أحد من أحد الطرفين كلمة جارحة ولربما يعطي ماله ولربما يترك أعماله وأهله من أجل أن يصلح بين المتخاصمين فلذلك لا يقوم بذلك إلا رجل عظيم ومن أجل ذلك أثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ابنه الحسن بن علي بن أبي طالب فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد تحققت هذه النبوة لما كان القتال بين أهل العراق وأهل الشام وتولى أمر المسلمين الحسن بن علي بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب فخرج بكتائبه أي بجيش عظيم فلما تراءى الجيشان قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها أي أن هذه الكتائب التي جاء بها الحسين بن علي بن أبي طالب هو جيش عظيم وكان حريصا على القتال ولن يتولى حتى يقتل من أهل الشام فقال معاوية وكان كما يقول الحسن البصري خير أحد خير أحد الرجلين خير الرجلين فقال أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بنساء المسلمين من لي بأمور المسلمين من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث معاوية رجلين أحدهما عبد الرحمن بن سمرة والآخر عبد الله بن عامر بن كريز بعثهما إلى الحسن فقال اعرضا اعرضا له واطلبا إليه واسألا وقولا له فدخل على الحسن بن علي فعرض له أي من المال ما يكون فدية أو يكون فداء من ترك هذا القتال والإعراض عنه حتى يقوم الصلح بينه وبين معاوية رضي الله عنه فعرض له من المال وطلب منه التخلي عن الخلافة فقال الحسن من لي بذلك يعني إن قبلت ذلك من يضمن لي ذلك فقال نحن لك به ثم ما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فبذلك تم ما تم من الصلح بين الحسن بن علي ومعه, ومعه جيشه الجرار وبين معاوية فحقنت بذلك الدماء فقال الحسن هو البصري رحمه الله سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن ابني هذا سيد فلعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قد أمر الله سبحانه وتعالى بالصلح بين الزوجين قال وإن خفت وإن خ... قال تعالى قال سبحانه وتعالى في أمر المرأة التي تخاف من من زوجها نشوزا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وفي هذه قاعدة عظيمة أن الصلح بين المتخاصمين بين المتخاصمين خير من عدمه قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وكان الله عليما خبيرا فأمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح بين الزوجين المتخاصمين وأخبر سبحانه وتعالى أنه يوفق من أراد الإصلاح إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وأخبر أن الصلح خير من عدمه ففي الصلح تحل المودة والمحبة محل الكراهية وتحل الألفة محل الخطيئة ويرتفع بذلك المجتمع ويثمر أب ويثمر ويقوم أبناؤه بالتعاون فيما بينهم وبذلك يحصل لهم من الأجر الجزيل والكرامة العظيمة والرفعة عند الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin su har zuwa tashin alkiyama ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin sa mai tsarki yana cewa babu wani alkhairi a cikin yawa yawancin ganawar su sai ga wanda yayi umarni da sadaka ko ya umarni da aikin alkhairi ko ya umarni da sulhu tsakanin mutane wanda duk yayi haka dan Allah Allah ce to sannu zamu bashi lada mai girma musulunci ya zo don ya tabbatar da yan uwantaka da haɗin kai da soyayya tsakanin ƴaƴansa shi yasa yayi umarni da dukkan abin da zai iya samar da wannan yan uwantaka yayi haifar da wannan soyayya a tsakanin musulmi ya hana duk wani abin da zai iya kawo baraka zai iya kawo gaba da kiyayya da fada da fitintunu tsakanin musulmi musulunci ya yi umarni da yawaita sallama tsakanin musulmi da ɗan uwansa ya yi umarni da ainihin zuwa a dubo mara lafiya ya yi umarni da a raka gawarsa a yi masa sallah ya yi umarni da ainihin a yi wa juna addu'a ya yi umarni da a ansa kiran juna dukkan wani abin da zai kawo haɗin kai musulunci ya umarni da shi haka da musulunci ya hana dukkan wani abin da zai kawo ɓaraka zai kawo tashin tashina zai kawo tashin hankali ko zai haifar da zubar da jini ko salwantar dukiya musulunci ya hana wannan musulunci ya hana gulma ya hana annamimanci ya hana zage-zage tsakanin musulmi da ɗan uwansa ya hana ainihin keta ya hana zalunci musulunci ya hana dukkan wani abu wanda iya zai iya jawo fitina da baraka tsakanin musulmi da ɗan uwansa musulunci ya kwadaitar akan sulhu tsakanin masu masu rigima masu gaba da juna aka faɗi falala mai tsoka akan waɗanda suka yi sulhu tsakanin mutane Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu wani alkhairi cikin tattaunawar mutane da dama ma ya zama na kawai maganganu ne waɗanda babu lada a cikinsu surutai ne kawai na wofi ko kuma ya zama na maganganu ne waɗanda za a rubuta wa musu laifuffuka a kansu idan suka kasance sun shiga cikin iyakokin Allah Allah ce illa man amara bi sadaka sai wanda ya umarni da sadaka ya umarni da taimakawa mutane sadaka da iliminsa da dukiyarsa da dukkan wani abin da zai amfanar da dan uwansa musulmi anan ayyukan ibada ma waɗanda za su taƙaita ga mutum sun shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa inna lahu bi kulli tasbihatin sadaka wa bi kulli tahmidatin wa bi kulli takbiratin sadaka ko kabbara kai ko hamdala kai ko ainihin hailala kai kana da ladan sadaka haka sun shiga karkashin illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf ko umarni da kyakkyawan abu yayi umarni da kyautata yayi umarni da abi Allah da abi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ya yi hani ga wani mummunan abu duk ya shiga cikin illaman amara bi sadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas ko ya yi sulhu tsakanin mutane Allah ce to duk wanda yayi wannan dan Allah dan neman yarda Allah to za mu bashi lada mai girma saboda sulhu yake da lada mai girma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa yin sulhu tsakanin mutane biyu da suke husuma ko jama'ar da take husuma wato yana ya fi ainihin azumin nafila ya fi sallar nafila ya fi sadaka ta nafila ya tabbata a cikin sunan abi dawud da jami'ar tirmidhi hadisin abu darda radiyallahu ta'ala anhu ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce zuba na ba ku labarin abin da ya fi azumi ya fi sallah ya fi sadaka daraja ba yana nufin azumi da sadaka da sallar nafila sahabai suka ce bala e muna so ya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce islahu zatil bai sulhu tsakanin mutane sannan kuma ya ce fa inna fasadal zatil bayn hiya alhariqa wato batawa tsakanin mutane da rigingimu a tsakanin juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine yake ainihin kawar da dukkan wani alkhairi yake kawar da alheri cikin mutane shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarni da wannan shi yasalunaka anil anfali qul al anfalu lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu zata bainakum Allah ce ku ji tsoron Allah ku yi sulhu tsakanin junanku Allah subhanahu wataala ya sanya sulhu tsakanin juna shine yafi alkhairi yace was sulhu khair wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima an yuslaha an yusliha bainahuma sulha yace was sulhu khair sulhu shine alkhairi shi yafi rashin sulhun alkhairi saboda babu wani abin da yafi ainihin sulhu alkhairi saboda haka zamu ga cewa musulunci yayi umarni da sulhu domin tsare ɗan uwantaka da haɗin kai na musulmi domin tsare ainihin taimakon juna da soyayya da ke tsakanin musulmi musulunci yayi umarni da wannan domin a tsare dukiya a tsare jini a tsare mutunci sau da yawa an samu fitintunu saboda ɓacewar tsakanin juna an zubar da jini sau tari saboda wannan an salwantar da dukiya gidaje da dama sun ruguje sun rushe auratayya sun mutu a dalilin ɓacewa tsakanin wani da wani ko wance da mijinta ko miji da matarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mahimmancin sulhu ya nuna mahimmancin sulhu ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin sahal ibn sa'ad kice an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen quba su ne banu amr ibn auf sun suna rigima a junansu har ta kai sun fara jifan juna da duwar wasu annabi ya bar abin da yake cewa sahabbai ku tashi mu je mu yi musu sulhu annabi ya tashi ya je domin ya yi musu sulhu har lokacin sallah bai dawo ba aka sa abdurrahman ibn auf ya wuce gaba ya musu sallah me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya zauna yin wani abu har lokacin sallah bai dawo masallacin sa an yi sallah da shi ba ko ya ja sallah wanda yana nuna maka girman al'amarin da ya fita saboda shi shine sulhu tsakanin musulmi saboda ka sulhu tsakanin musulmi wani abu ne da yake da girman gaske Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da cewa a yi sulhu idan aka samu ɓangarori guda biyu suna rikici Allah subhanahu wata'ala yake cewa in ta'ifata ne minal mu'minin da tattalu fa aslihu bainahu idan aka samu wasu ɓungiyoyi guda biyu na mu'minai suna yaƙi suna faɗa da juna Allah ce to a yi sulhu tsakaninsu a yi sulhu tsakaninsu idan ɗaya ta fantsare ta botsare ƙungiya guda ta ce ba ta karɓi da sulhu ba Allah subhanahu wata'ala ce to ku haɗu ku yaƙe su har sai sun dawo sun karɓi sun karɓi sulhu da zaman lafiya idan sun dawo sun yarda da sulhu Allah ce to ku yi sulhu tsakanin su da adalci ku yi adalci Allah yana son masu adalci tsakanin ma'aurata Allah subhanahu wata'ala ce wani khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in kuna jin tsoron baraka tsakanin miji da mata to a zaɓi wanda zai yi hukunci daga cikin danginsa da danginta a tura su su je su zauna su tattauna su ga mai zai zama sulhu tsakanin waɗannan ma'aurata biyu Allah ce in yuri da islahan in dai har ma'auratan nan biyu suna son haɗin kai su yi sulhu tsakaninsu to Allah zai ba su zacewa za su cimma bukatarsu haka wanda zai tashi ya yi wa mutane sulhu ba ƙaramin mutum ba ne sulhu tsakanin masu rikici abu ne da ba kowa yake shi ba sai mutumin da yake son zaman lafiya a yanzu wannan aiki ya yi ƙaranci tare da cewa kuma abubuwan da za su haifar da fitintunu ɗin da rigingimu da gaba sun ƙaru saboda mutane sun raja a kan duniya idan kuma aka raja a kan duniya to babu shakka baraka da fitintunu da tashin-tashina za su yi yawa don haka ya kasance ba kowa ne yake iya wannan ba sai mutumin da ya ainihin zama mai son ya ga cewa al'umma ta zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo cikin waɗanda suke yin wannan ya yabe jikansa alhassan ɗan ali ya yabe shi ya ce shugaba ne ba don kuma ba saboda zai tsaya ga an samar da sulhu tsakanin ƙungiyoyi biyu da suke rigima annabi ya ce in nabni haza sayyid annabi yana kan mimbari yana yi wa mutane hudu ba alhassan ibn ali yana zaune gabansa annabi sai ya kalli mutane ya kalli alhassan ibn ali ibn abi talib ya ce wannan dan nawa shugaba ne kuma allah subhanahu wata'ala zai hada zai hada wato kan waɗansu ƙungiyoyi guda biyu da suke rigima ta hanyarsa haka kuwa ta faru bayan kashe mahaifinsa ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu shugabanci ya zo wajensa da zama a ƙarƙashinsa akwai rundunar mayaƙa mai yawan gaske ga kuma mutanen sham waɗanda aka yi daɗe ana rigima da su ƙarƙashin jagorancin mu'awiyar ɗan abi sufiyan radiyallahu ta'ala anhu sayyidina alhassan ya fito da rundunarsa amr ibn al'as ya ga yawan rundunar ya ce waɗannan ba waɗanda za su guya su gudu ba ne sai sun ga bayan yan uwansu wato abokan faɗansu mu'awiya ya ce kai ya am'ai amur ce idan waɗannan wato mu muka kashe su su suka kashe mu wane ne zai tsaya ya kula da al'amuran musulmi wa zai kula da matansu wa zai kula da 'ya'yansu da masu raunin cikinsu don haka ya zaɓi mutum guda biyu abdurrahman ibn samura da kuma abdullahi ibn amir ibn kurais ya aika su ya ce ku je ku samu alhassan ku masa tayin dukkan abin da yake bukata na dukiya sannan ku nemi ya haƙura da wannan shugabancin a samu sulhu tsakaninmu da shi suka je suka same shi suka gaya masa duk abin da ya nema suka ce sun amince masa ya ce to menene waye zai bani garanti na zan samu garantin wannan abu cewa za a yi min suka ce mu mun tsaya maka saboda mu'awiya ya ba su dukkan wata dama duk abin da suka yanke ya yarda da shi suka ce mun tsaya maka duk abin da ya roƙa ya nema a lokacin suka ce duk za mu baka daga nan aka yi sulhu aka samu sulhu tsakanin mutanen iraq da mutanen sha wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata saboda sulhu da ya tsakanin musulmi ashe kaga sulhu tsakanin musulmi wani babban abu ne wani abu ne wanda yake da girman gaske wani abu ne wanda yake da daraja shi ya sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan girman sha'anin sulhu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya halatta mai yin sulhu zai iya yin ƙarya domin ya tabbatar da sulhu tsakanin masu rigima guda biyu zai iya yin ƙarya hadisi ya tabbata hadisin ummu kulthum bint uqbah ibn abi mu'ayt radiyallahu anha ke cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba makaryaci bane wanda zai je sulhu tsakanin musulmi ya yi ƙarya ya faɗi alkhairi ko ya nufi alkhairi ci ba makaryaci ba ne saboda haka don ya je ya samu wanda zake son ya haɗa kai wato ya yi sulhu tsakaninsu ya faɗi kalmomin yabo gare shi ci kai mun san ka da kaza da kaza da kaza da kaza har ma abin da ba a san shi da shi ɗin ba ya faɗa masa don ya ji daɗi ya karɓi sulhu nabi ce bai yi ƙarya ba ko da ko abin da ya faɗa ba haka yake ba wannan ba komai yake nuna maka girman sha'anin sulhu wanda har ta sa aka halatta wani babban abu wanda shine ƙarya wani babban haramun aka halatta saboda sulhu tsakanin musulmi kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa waɗanda za su zauna da gaba Allah yana gafarta wa kowa ranar lahadi duk wani bawan da ba shirka da Allah Allah yana gafarta masa duk rana litinin da ranar alhamis in banda waɗanda suke rikici to idan har ya kasance wanda zai yi ƙoƙarin sulhu tsakanin masu rikici wannan yana nuna girman sha'anin da abin da yake ɗauke da shi za ka shi sulhu ana buƙatar wanda zai yi shi ya kasance mutum ne da yake yi don Allah ya zama dan Allah yake shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah wanda yake yin haka dan neman yarda Allah to wanda zai shiga tsakani tsakani to ya zama na Allah ya sa a gaba ba ya shiga bane domin neman abin duniya ce muna rigima da wani da Allah kai mana sulhu zan baka kaza dan yana ga sulhun akwai maslahar sa a ciki don haka shi kuma zai shige gaba dan za a biya shi ko ku a'a dan ya tattaro haƙƙin gaba ɗaya ya ba mu wani ɓangare ɗayan kuma ya bashi haka ana son ya zama dan Allah sannan ya zama adali ya yi sulhu da adalci don ya zama sulhu babu adalci a ciki to ya zama ba sulhu ne da aka yi shi dan Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce fa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu tsakaninsu da adalci wa aqsitu ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci don haka mai sulhu ya kasance yana yin adalci sannan idan zai sulhu ya guji garaje wato ana son idan mutum zai sulhu ya bi abin a hankali babu garaje kada ce zai yi garaje idan ya kasance rikici yana ana tsakiyarsa kowa ya ja daga zuciyar kowa na tafarfasa yan ziga na ziga to a daidai wannan lokacin in ya ce zai shiga ya sulhu za ga cewa ba zai yi nasara to amma ya bari abu ya ɗan lafa to a lokacin ne idan ya kasance duk ɓangarorin biyu sun ɗanyi sanyi to sulhun sai ga yayi amma yayin da kowa yake cikin kumfan baki to a irin wannan lokacin sai ya kasance sulhu bai yi ba don haka ya bi abin babu garaje kuma ya dubi lokacin da ya fi dacewa domin ya yi sulhu tsakaninsu don haka mai sulhu ana son ya san ya san wato abin da yake adalci ne domin ya tabbatar da shi sannan kuma ana son duka ɓangarorin biyu kowanne ya yi niyyar alkhairi a cikin zuciyarsa ka yadda cewa haƙƙin da yake kanka za ka bayar kai kuma za ka iya haƙuri da wani haƙƙin naka amma idan kowa ya ce shi ba zai saki wani abu da yake ganin haƙƙinsa ba ne kuma ba zai ba mu wani abin da yake wancan yake ga haƙƙinsa ba ne kowa ya ja wannan daga ya tsaya to sulhu ba zai yi ba za ka sulhu sai an samu ɗaya ɓangaren ko duka ɓangaren kowa ya laushi ya yarda cewa haƙƙin da ba nashi ba zai saki ya yarda cewa wani abin da yake haƙƙinsa zai haƙura da shi to shine in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma to sai kaga an samu tawfiki ubangiji subhanahu wataala ya sa hannu cikin lamarin amma idan kowa ya zo da niyyar cewa shi wannan sulhun idan bai samu haƙƙinsa ɗari bisa ɗari ba ba zai yiwu ba to a nan sulhu ba zai yiwu ba daman ba a zo da niyyarsa ba saboda haka sulhu da mai yin sulhu wani abu ne babba a gurin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ce masu tsayawa su ga sun tabbatar da sulhu tsakanin al'umma Allah baya tozarta aikin su Allah baya tozarta musu aikin su walladheena yumassikuna bil kitabi wa aqamus salah tace inna la nudhi'u ajral muslihin Allah baya tozarta ladan waɗanda suke sulhu tsakanin mutane to haka wannan sunna ce umarni ne wanda Allah subhanahu wataala da manzansa suka yi da dama mutane a yau an yi watsi da shi duk da cewa abubuwan da suke kawo rigingimun suna sun ƙara hauhawa sun ƙara haɓaka fiye da da ga sha'anin mulki sha'anin siyasa sha'anin ne kasuwanci neman kuɗi zamantakewa za ka rigima za ka ganta a cikin kowane ɓangare ka ganta a cikin ainihin gida ɗaya ka ganta a cikin 'yan uwa ka ganta a cikin 'ya'yan babbanni ka ganta a cikin wanda suka fito ciki ɗaya ka ganta a cikin makoci da makocinsa mace da mijinta a cikin 'yan kasuwa a junansu 'yan siyasa a junansu to shi kaga aikin ya ƙara haɓaka ya ƙara yawaita amma masu yinsa kuma ba su da yawa haka in aka koma ƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama za a ga ta goma shi da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kamar yadda cikin hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam kowane gaba ta jikin mutum akwai sadaka a kanta annabi ya ce kowace rana kowane yini da rana za ta hudu ka yi sulhu tsakanin mutane biyu to ka yi samu ladan sadaka saboda ka ka samu wannan lada don haka sulhu tsakanin masu rigima wani babban abu ne wani abu ne mai muhimmanci ana so a tabbatar da shi a cikin al'umma domin a ci gaba da samun haɗin kai tsakanin al'umma da wannan ne al'umma za ta samu ta yi ƙarfi da wannan ne al'umma za ta taimaki junanta da wannan ne al'umma za ta tsaya ta yi wa junanta aiki a samarwa da mutane bukatunsu a kauce wa duk abubuwan da za su kawo barna da zubar da jini da salwantar dukiya da ƙarshe muna ƙara jan hankalin jama'a game da abin da za a yi gobe na zaɓe na ƙananan hukumomi cewa 'yan siyasa su ji tsoron allah maganar a ce za a fito da makamai ko a zugo yara waɗanda ba su san ciwon kansu ba taho da makamai ana doke-doke ana zubarwa da juna jini har ta kai ga kisan kai wannan ba ƙaramin abu ne a cikin al'umma don al'ummar da ta kai ga haka to alama ce ta tarwatsewa ta babu wata al'ummar da za ta ci gaba da irin wannan ɗabi'a kuma shugabanni su ne yake wuyansu su ga cewa sun tsaya sun hana wannan al'amari babu abin da ya kai zubar da jini wato musiba a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wato gusar da ka'aba gushewar ka'aba ya fi sauki a gurin Allah sama da zubar da jinin musulmi a ce yau an zo an rushe ka'aba a gurin Allah ya fi sauki akan yau a ce ga wani musulmi an zubar masa da jininsa النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما mutum zai zauna lafiya tsakaninsa da Allah matukar bai zubar da jinin jinin dan uwansa musulmi ba kana samun zama lafiya da Allah amma da sharadin kakka zubar da jinin dan uwanka musulmi in ka dauki makami ka zubar da jinin dan uwanka musulmi ka daura yaki da Allah kenan haka shugabanni su tsaya su ga cewa irin abubuwa duk abin da zai kawo fitina da abin da zai kawo rikici cikin al'umma sun kawar da shi wani haƙƙi ne a wuyansu kuma su sani cewa idan har ya zamana da hannunsu da kalmarsu da maganarsu da ishararsu wani abu irin wannan ya faru to suna da sakamako daidai da wanda ya ɗauki makamin ya yi laifin ba zai taƙaita a kan wanda zai ɗau makamin ya yi wannan laifi ba har shi wanda ya zamana da izininsa da kalmarsa da zigarsa aka yi haka haka al'umma a ji tsoron Allah duniya ba komai bace a gurin Allah law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqal kafira minha sharbata ma da duniya a gurin Allah darajarta da mutuncinta da daukakarta ta kai gwargwadon fiken sauro annabi ya ce to da Allah ba zai shayar da kafiri makwarwa ɗaya daga cikin ruwanta ba haka ba komai bace a gurin Allah rudu ne yau kai ne gobe ba kai bane zaka kai tanadin guzuri kyakkyawa zuwa ga Allah Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasashenmu Allah ka kaɗe mana dukkan wasu fitintunu Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu arziki mai amfani Allah ka cusa wa shugabanninmu san adalci da yin adalci tabbatar da adalci a cikin mulkinsu Allah mu kuma ka ba mu haƙurin juriya wajen yi musu biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين